بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، daren juma'a daren daya ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da daya ga watan August shekarar miladiya ta 2019 wannan shine karatu na goma a cikin jirgin kasusuwan karatun littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya ولفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله وبيجي يغفر تامسا ابن تيمية يارس أشكالة تقريبا كوين da 28 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi yayi shi ne don bayyana tsarin da musulunci ya tanada don yin shugabanci da gudanarwa da jagoranci a bisa hasken alkur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da fasarar malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai na bayan su Allah ya kara musu yarda gaba daya idan ba manta ba mun fara karanta bayanai da Ibn Taymiyyah yake kawo mana akan fasli na farko na wannan littafi wanda shine bayani akan ada'ul amanati wato isar da amanar da aka daura wa shugabanni karkashin faɗin Allah da yake cewa wato a cikin ayatul umara da muka ji cewa Allah subhanahu ta'ala ya daura musu nauyin cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah ubangiji ya daura muku nauyi ya ku shugabanni kuma da amanar da aka ba ku zuwa ga mazuwanta muka ji ibn taymiya ya fara kawo mana batutuwa akan wajabcin wato zaben wanda ya dace akan duk wani mukami ko shugabanci ko aiki da zai yi a madadin al'umma za mu tashi a inda malam ya ce wa qala umaru ibn al-khattab radiyallahu anhu man waliya min amri al-muslimina shay'an fawalla rajulan bi mawaddatin aw qarabatin bainahuma faqad khana Allah wa rasulahu wal muslimina وهذا واجب عليه فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطنة والقضاة الذين والقضاة ونحوهم ومن أمراء الأجناد ومقدم العساكر الكبار والصغار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاء على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين ابن تيمية يتشي وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حليب مسلم شي عمر بن الخطاب الله يقارى مسا يدا يتشي من ولي من أمر المسلمين شيئا wanda duk ya rike wani al'amari na shugabancin musulmai fawalla rajulan sai ya ɗauki wannan shugabanci sai ba wani mutum mukani limawaddatin auƙara ba saboda wata ƙauna ko kusanci bai nahuma wata ke tsakaninsu faƙad khanan lahawa rasulahu wal musulmina hakika ya ha'inci Allah subhanahu wa ta'ala ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ya ha'inci daukacin musulmi wa hadha wajibun alaihi wannan wajibi ne akan shugaba wato zaben wanda suka cancanta wajen rabon mukami wajibi ne akan shugaba wa yajibu alaihi bahathu anil mustahiqina lil wilayat wajibi ne shugaba ya tsaya ya binciki suwa ne ne waɗanda suka cancanci su riƙe mushi a alwilayat wato jihohi ko ayyukansa min nuwabihi alal amsali kamar wakilansa waɗanda zai naɗa su kan tomomi ko gwamnoni a kan ƙasashe da jihohi minal umara daga cikin shugabanni allazina hum nuwabu saltana wanda suke suna wakiltar shi mai shugabanci wal qudati da alqalai wa nahwihim da ire-irensu wa min umara'il ajnadi hakanan kuma ya tsaya ya tantance su wane ne shugabannin sojoji wa muqaddimil asakiri da manya-manyan hafsoshi alkibar wasigar manyansu da kananansu wa wulatil abwali da masu kula da dukiyar al'umma min alwuzara kamar ministoci wal kuttabi da sakatarori washadina da masu binciken kuɗi wasu'ati alal kharaji was sadaqat da masu karban zakka da haraji wa ghairi dalika min al min al amwal allati lil muslimina da wasu waɗannan daga cikin dukiyoyin da suke na musulmai wannan gaba kamar yadda muke gani yana ƙara fito da bayani ne dalla dalla ya ambata daga Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda babban halifa daga cikin harifofin manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi sallama sayyidina Umar dan Khattab sanannen mutum ne a cikin musulunci wanda wato yana daga cikin mutane mafiya shahara da tasiri a cikin yada addinin musulunci sunansa Umar bin Khattab bin Nufayl a bin Abdul Uzza yana cikewa shi ma zuwa ga dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan Ka'ab dan Du'ai akwai maganganu da aka faɗa daban-daban game da yaushe aka yi Umar dan Khattab kamar yadda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo a cikin al-Isaba fi Jami'i Sahaba da kuma kafin shi al-Imam Ibn Sa'ad al-Basri a cikin Tabaqat Ibn Sa'd da al-Imam Zahabi a cikin tarjama da yema al-Khulafa ar-Rashidun dukkanin sun ambaci cewa akwai magana da ke nuni zuwa ga an haife shi shekara talatin kafin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana manzan Allah ya girme shi da kamar shekara goma ke wannan shi ne zance wanda ya fi inganci wato shekara ko kuma suka ce a shekara arba'in kafin hijira sai zan in ka cire shekarun da aka yi na musulunci kafin hijira sai zama kenan kamar shekarar shi a wato sanda aka yi hijira ko dai zama shekara shi 40 ko kuma ya zama bisa wancan lissafin shekara 43 ke ɗayan daga cikin waɗannan wasu kuma suna ganin shekarun shi ma ba su ƙarasa a haka ba manzo Allah sallallahu salama ya girme shi ala ayi hali Umar dan Khattab yana daga cikin mashahuran mutane a cikin musulunci game da muka ambata yana da falala iri daban-daban da suka zo a cikin hadisai ingantattu mabambanta daga ciki alal misali akwai addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga yi cewa Allah ubangiji ya sa Umar ya musulunta hadisi sun zo daban-daban da lafuzza mabambanta a cikin littafai irin littafin tabaqat na Ibn Sa'd irin musannaf na Ibn Abi Shayba irin dalailin nubuwa na Imam al-Baihaqi da makamantansu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan addu'a yana cewa ya Allah ka azurta musulunci da ɗaya daga cikin mutane biyu da ka fi so ko dai Umar dan Khattab ko kuma Abu Jahal sai Allah ya zaɓi Umar dan Khattab ke wanda ke ne zuwa ga cewa Allah ya fi kaunar shi akan wancan al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi ya fitar da riwayar da ke cewa wanda take bada labari na yadda aka yi umar ya musulunta radiyallahu anhu abinda ya inganta ya saba wa abinda aka saba ji a gari cewa ya shiga wurin wata kanwarsa da mijinta ya gansu suna karanta suratu wace ce ma kaf kaf ya ce su bashi ya gani suka ce ba za su bashi ba ya musu dukan tsiya ya kwace da karfin tsiya ya karanta abin ya burge shi ya musulunta wannan abin ya shahara ma bai da asali ko miskal da bai da asali abin da ya tabbata wanda yake da asali shine cewa shi da kanshi ya ba da labari ya ce ya fita yana so ya tsokani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace kharajtu ata'arradu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na fita ina so in yi gaba da gaba da manzo Allah in tsokane shi ni mu fitina lokacin yana kafin kenan yace da na je sai na tarar da shi yana karatu yana zaune a cikin Ka'aba yana karatu yana karanta wata sura daga cikin kisarul mufassal yace farko sai nace kai lalle quraishi sun yi gaskiya ina jin ba na manta ba alhaqatu malhaqa yace lalle quraishi sun yi gaskiya wannan mutumin ba shakka buka ne ko kuma mawaki daga baya yace da ya saurara ya saurara bayan wani lokaci sai ce kai gaskiya wannan mutumin ba boka bane ba kuma mawaki bane lalle wannan magana tashi ba mu taba jin irin ta ba yace daga nan ya ji kaunar musulunci ta tsarga a zuciyarsa wannan ya cikin musulun da imamu ahmad ibn hanbal haka ibn abi shayba ma ya ruwaito shi manzo Allah sallallahu alaihi a cikin hadisi tabbatacce yake cewa na ganni a cikin bukhari da muslim kenan yace ra'aituni da khaltu janna na ganni na shiga aljanna fa idza ana bir rumaisa sai naga matan nan uwar Anas ar-rumaisa'u radiyallahu anha yace wa sami'tu khashafatan sannan kuma na ji motsin takalmi faƙuntu man haza na ce waye nan ƙala bilalu aka ce bilalu sai ce kuma wara'aitu ƙasarar sai na ga wani ƙaton gida bifina ihi jariyatun ta tawadda a farfajiyar gidan na ga wata mata tana yin alula faƙuntu liman haza na ce gidan waye wannan aka ce innahu li umar bin khattab yace aka ce mai na umar ya ce a wata riwa ya ce sai na ce bari in shiga in gani don in ba shi labari da na zo shiga sai na ce kai na tuna kishin umar ba zan iya shiga ba manzo Allah sai suka faɗi wannan labari umar yayi ta kuka yana cewa haba manzo Allah akan ka zan yi kishi kuma ai a sanadiyar ka na samu wannan falalar salawatullahi wa salamuhu ala rasulihi wa radiyallahu anhu haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim yake cewa na yi mafarki na gani da ina shan nono da na sha na sha na sha sai na mika wa umar shi ma ya sha ya sha aka ce me ka fassara shi ya rasulullah manzo Allah sai islam ya ce fa awwaltu hu bil ilm sai na fassara shi da tsabara ga ilimi malamai suka ce kamar da ibnu hazir yake ba da labari malamai suka ce wannan ana fahimtar cewa ilimi na siyasar gudanarwa na shugabanci kafin wani ilimi domin a cikin sahabbai akwai wanda suka fi umar tsaba rage ilimi kamar sai na abubakar duk sahabbai sun yi jima'i cewa wa kana abubakar a alama amma a wajen gudanar da mulki to umar ya yi fice kusan babu wani sahabi wanda ya bayyana cewa ya kai umar gogewa wajen tadbiri na siyasa da gudanarwa da haka ake ganin hadisin yana magana ne musamman akan wato gudanarwa haka nan manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa law kana ba'di nabiyyan la kana umar da za a yi wani annabi a bayana da umar a wata riwaya yake cewa a cikin ku akwai fa inna minkum muhaddathuna akwai waɗanda ake magana da su wato ake musu ilhama ana kimsa musu gaskiya umar yana daga cikin su ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mafarkin ya ganshi yana hadisin nan da hadisin jan ruwa ko cewa ya ga sai na bakar ya ja ruwa jan shi akwai rauni ya ga umar ya zo ya ja ruwa sai guga ta zama katotuwa ya dinga shayar da mutane sai da kowa ya kushi wannan ma ishara ce zuwa ga irin mulkin da zai shugabancinsa da irin da musulmai za su samu ainihin wato dace da gamdakatar a tattalin arzikinsu da addininsu da ƙarfin tsaro a zamanin kuma ɗan fasa wadda ya zaɓa akwai hadisi kuma da ya tabbata cewa shaidan baya haɗa hanya da shi shaidan ya haƙura da haɗa hanya ma da kuma ɗan fasa wadda ya zaɓa ya zo a cikin hadisi kuma ɗan fasa yana cewa kamar da bukari ta ila yau ya ce wa faɗi rabbi fi talasi na dace da allah ubangiji na a cikin abubuwa guda uku wanda malamai sun ce ma abubuwan sun fi haka an lissafa an samu wajen guda goma sha biyar shi sa Abdullahi dan Umar yake cewa a cikin riwayar Tirmidhi cewa babu wani abu da zai faru ga mutane ba ce su faɗi ra'ayinsu Umar ya faɗi nashi sai Qur'ani ya zo ya yi da nan ba Ibn Hajar yace an lissafa waɗanda ma aka ruwaito an samu akalla qadiyya guda goma sha biyar wanda Umar zai faɗi ra'ayinsa daga baya Qur'ani ya zo ya ce wannan abu ne akwai matsala game da tattakhidhu tattakhidhu maqam Ibrahim musalla batu akan yin sallah a maqam Ibrahim idan an yi dawafi akwai batu akan ayatul hijab da ya shawarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka umarci matanka su dinga kebancewa shi ma'anan al-hijab domin a istilahi na shari'a an ce hijabi shine abin da mu muke ce matsari hana mata fita waje barkatai ba wai wannan zulumbuwan yadin ba shi wannan sunan shi jilba a islahi na na shari'a amma da hausan shi da ake cewa hijabi don aka ce ayatul hijab ana magana akan ayat da ta ce mata su zauna a gida wa karna fi buyutukunna domin da a can mata ba sa ba a yin tailat a gida su laraba al'ada su kazanta ne a ce akwai wurin kashi a cikin gida su da a nasu za ka sai sai dai a fita daji a je a yi sai mata ba sa fita sai da dare shi ne sai umar yake ba manzo Allah shawara cewa ka hana matan ka fita ka hana mutane shiga gun matan ka saboda fa innahu yadkhulu alaihim albarru wal fajir mutanen kirki da wanda ba mutanen kirki ba suna shiga wurin wata rana sauda ta fito ta wuce sai yake ce mata faqad arabna ya sauda mun gane ki wato yana nuna mata cewa duk lumin da ba an san kowa take da hadda aka saukar da aya aka hana su fita haka akan mas'alan asarabuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna wannan ma da mata suka hade manzo Allah sai suka kai suka mushi suka mushi tawaye suka hade mai baki Umar ya zo ya musu wannan magana cewa in Allah ya so zai sa tiya sake ku ya auro su Allah ya faɗi irin wannan magana haka akan mas'ala ta asra ko isara badri da Umar ya bada shawara cewa ayi kaza sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dafa shawara sai na bakar daga baya ya ga suna kuka a washe gari hadisi yana na cikin bukhari Allah ya saukar da aya goyi bayan shi haka magana akan sallah akan munafikai to Umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi kar ka yi wa dan sauri sallah manzo Allah ya ce akhir anni ya Umar daga baya Qur'ani ya goyi bayan sa suna nan dai da yawa da yawa da yawa babu shakka wannan babu na lacca ne akan tarihin Umar ba akwai su irin wannan da dama malamai sun yi malamin mu a shehun albani muhammad nasir muhammad awal adam rahmatullahi alaihi yana da kasusuwa musamman sunan su kenan umar wani jeren giya guda biyar akwai tarihi shikala daban-daban da littattafai muna ɗan tsokaci ne kawai saboda ambatan shi da aka yi anan musamman kuma ta fuskar matsayin shi a siyasance umar babu shakka mutum ne mai hikima wanda irin wanda ake bukata ga jagora mutum ne mai tsananin tsoron allah wanda da Allah daga yau da Allah idan wannan suna abin su gama dinga kura da karatun da Allah inda ba za su yi hakura mana idan kusan za su saka wannan generator suna ta karar su sai mu hakura sun tashi sai wannan ya rashin hankali ku dinga ni consent da su duk in za su saka mu za mu yi hakura da karatun Allah shi kyauta mutane kaman ba kaman ba kaman ba hadisi ake karanta ko ko Qur'ani ba mutane ba su san mutuncin ilimin musulunci ba su sani ba ba su san su yi alfarma ma addinin Allah ba to da sai ku musu magana ku ce in ba za su yi hakura ba ku za mu hakura eh akwai shi akwai littafi akwai ma baya ga littafi akan muwafaqatu Umar akwai abqariyatu Umar na malam malam Abbas Mahmud Al-Aqqal asalin wanda ya fara rubutu akan tarihin Umar ya tattara shine Ibn Jauzi yana da tafi juz'i guda da aka buga shine Manaqib Umar ibn Khattab to bayan da shi kuma akwai wani malami mutumin kasar Beirut sunan shi Bashir ibn Yamut sunan shi kenan wanda a wannan karni da ya wuce ya rayu ina jin ba na manta bayar suka ta 337 kuma kamar ta haka mutumin Beirut yana da tafi shi ma الفاروق عمر بن الخطاب الفاروق عمر بن الخطاب akwai Muhammad ibn Zainab Haikal wanda waɗannan ƴan boko ne ba akwai ƴan boko da suka da suka kai matuƙa wajen bincike akan tarihin Umar suka ce kai umar ma ya fi annabi muhammad daraja a cikin a cikin musulunci da zan kalli bangaren siyasa har wannan ma hukata ne sun manta cewa shi umar yaron gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma da yadda yaro yake bai kuma baban shi amma saboda sun ga irin ayyukan da yake kuma shi ya samu advantage na ya dade a halifanci shekararsa goma sha biyu yana wannan halifanci kamar ka ce yin a irin Najeriya da tenuwa uku kenan ko kaga ya samu wannan dadewa bawan Allah ne mai tsoro da kuka da yi man ran shi muhasaba da kin duniya tana zuwa yana guje mata lokacin da aka kawo dukiyar nan daga kasar su kisra Umar kasa bacci yana ta kuka mata shi cikin dare kake cewa ba za ka yi bacci ba yace ya zare bacci wannan bala'i ya zo musulmai to shine ya tashi ya zauna ya tsari yace to bar za a dinga raba arzikin kasa ku bani shawara ya zan yi suka ba shi shawarwari daga baya ce a ni shawara ta shi ne zan duba zan duba kowa matsayin shi a musulunci ya drawing parameters wato abubuwan da za su baka qualification din da zai kara ba bayan an saka flat rate duk wani musulmi za a bashi kaza to allowances ɗinka za su karu gwargwadon ƙarin darajarka daga cikin abin da zai kara maka daraja shine mafi girma shine kusancinka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na jini karaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai shi ba san me tarihin addinin Allah ba duk wanda yake jinin manzo Allah bai sasan da Husaini da sauransu an ƙara musu wani allowance na musamman na kasancewa su jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai as-sabiqun al-awwal saban da suka shiga musulunci da wurwuri wani abu mamaki Umar baya cikin su a bisa ka'idan islahi bai cikin su da Umar da Hamza kamar da zahabi ya lissafa a cikin sura alamin nubala ba sa cikin asabi kulan awwal na al muhajir dan sai da ya lissafa su gaba daya yace summa aslama umar ce sai kuma umar ya musulunta yace fa kana izzal lil islam shi ne ma cikin su da haka bai da wannan allowance sannan baya ga asabiqun sai kuma albadariyun su ma ya kara musu allowance da haka idan kai sabiki ne kuma kai badari ne sai a sa maka duka wannan allowance to haka aka dinga bi da wanda ya je yaƙi biyar ya ko wanda ya je yaƙi uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yazo kuma ya duba masu iyalai da yawa kowa za a sa mishi da yawan iyalan shi matan shi da ƴaƴan shi da marayun da yake rike da su da bayin da ke gidan shi ba za a ce ko tunda in su yi gare ka a baka albashi bayan an samu zai shiga ba dole kai sata ko mun gani sai a lissafa bukatunka tukunna tunda an cinye lokacinka ya sake duba kuma waɗanda suke zaune a inda abinci ke da tsada na ma sai da duba wanda suke zaune a wuraren da kamar misali a ce wanda suke zaune a birane a bisa al'ada birni ya fi tsadar rayuwa fiye da ƙauye su ma sai a ƙara musu allowance ɗin gaban sa inda yake da tsada ya sake duba allowance ɗin wanda suke zaune a cikin kafirai kamar sojoji da ke bakin iyaka suna tarewa musulunci iyakarsu duk sai da duba waɗannan ka'idoji ne kala daban-daban wajen dozin guda ya lissafa su da haka yake raba ko tsiyakinsa Umar dan Khattab shine mutumin da ke yawo baya bace shine shine shine shugaban yan sandan Madina da kai shi yake yawo gida gida lungu lungu yana kama barayi yana hana masu shan wiwi yana masu firar banza wa'azi da sauransu idan ya tura mutane jihadi sai ya dinga bi gida gida yana tafa da yaron shi gida gida inda matan su idan ya je sai ya tsaya kofa ya ce Umar ne ya zo duk matar take da sako zuwa gurin mijinta ta rubuta wasiƙa ta aiko muna nan muna jiran rubuta wasiƙa an ba ta da wanda zai rubuta mata sai ce to ga mai rubutu ki dinga yin shubta daga nan yana jiyo ki ana rubutawa gida gida yake bin wannan yana karba sai ya cika buhu da wasu ya bayar a jiya kawai mazaɗa kuma a jira su masu dawo da amsa sannan ya taɓa jin wata mata tana kuka cewa Allah ya kisa Umar ya cuce ni ya tura mijina ya je ya daɗe kaza kaza tana ta waka Umar ya je ya tambayi Hafsa ya ce me kike gani game da kwana nawa mace za ta yi bata ga mijinta ba takura har ta ce kan kake wannan tambayar ce ina yi ne dan da gyara da wani musulmai ta ce to kwana kaza ya ce to shikenan daga yau doka duk sojan da ya kwana kaza wata hudu to a bashi release ya dawo gida ya ga iyalan shi haka umar ya dinga tsare-tsare iri daban-daban waɗanda ake ganin su a matsayin tsari da suka gina gwamnatin musulunci tun daga kan misali bayani akan tarihin amfani da wannan tarihi na hijira da muke amfani da shi umar ya fara amfani da shi kamar yadda ibn sani ya bada labari a shekara ta 16 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka aika mishi da wasiƙa akan an anshi wani sako da kaza da kaza sai aka ce cikin kaza ga watan kaza watan sha'ban sai rasa sha'ban wanda ya wuce ko wanda ake ciki domin wasiƙar ta jima sai tara manyan 'yan fadasa wanda malamai ne da sauran sahabbai ya ce ya kuke gani ya za mu tsara wannan abu da ƙarshe har suka yi tafaki akan to abu a dinga amfani da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce haihuwarsa wasu suka ce farkon wahayi wasu suka ce kaza ya ce a hijira ita ta bada daman kafa gwamnatin musulunci kuma fara da wani shi zama kuma sunna ta musulmai har yau amfani da kwanan watan hijira shine farko wanda aka fara samu lakabi da amirul mu'minin domin sayyidina abubakar ana ce mishi khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma da yanzu suka fara ce mishi khalifatu khalifati rasulillah sai ya ga to in aka taba ka tana zai tsawa khalifatu khalifatu khalifatu za a dinga kara sai ce to tunda haka ne a canza wannan a cikin wurin na jin ba na manta Abraham dan Abu yake cewa nahnu mu'minun wa anta amiruna mu sunan mu'mini kai kuma sunan ka shugaban mu da ka kai amirul mu'mini shikenan ya zama shine lakabin shugaban musulmi a ko ina a dalolin musulunci Umar dan Khattab daga cikin kyawawan abubuwan da ya akwai kirkiran baitul mal wato kamar ka ce wato ministry ta finance ta tattara dukiya al'umma da kididdige ta da kuma kirkiro abin nan wato record keeping duk abin da aka fitar ko aka shigar ba za a bambanta ba sai an kirge shi sai an kididdige shi haka shi ya tsara abin nan jihohi waɗanda za a ce ina da gwamna kuma zai aika da gwamna zai rubuta mishi wasiƙa ta appointment cewa na tura ka gwamna wuri kaza sannan zai rantsar da kai a gaban waɗannan yan fada tashi cewa ka rantsi da Allah za ka yi aiki da Qur'ani ba za ka ba za ka yi barna ba duk wannan umar shi ya fara waɗannan abubuwa kowa da ke abun shi ya gani ya kasance ya kuma ƙware wajen idara ta azma managing crisis nema kenan ko emergency management in ka kalli tarihin abin da ya faru ta matsalar wato amur ramada da aka samu wani yanayi da aka yi fari mai tsanani da annoba mutane suka yi ta mutuwa a shekara ta 17 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab ya kawo hanyoyi da aka ba aka magance wannan bala'i da ya auko musulmai daga ciki akwai addu'o'i da aka dinga yi na istisqa na neman Allah ya shayar da al'umma ruwa sannan kuma da akwai ƙoƙarin daidaita abin nan daidaita tsakanin kowa da kowa wajen abin da yake samu a matsayin shi na halifa da wani gwamna kowa irin abin da talaka zai ci kai mashi zaka ci aka daidaita kowa da kowa a wannan lokacin saboda kowa ya samu a lokacin da ya ɗauke hukuncin sata saboda yunwa da mutane suke ciki aka kama mutum ya yi sata ba a yanke mashi hukunci haka ya ba da muhimmanci wajen tattara bayanai da ƙididdiga suwaye suka mutu in sun mutu mai suka bari ina 'ya'yansu ina iyalansu baya wasa da ɗaukan bayanai da ƙididdiga a wannan lokaci wanda yake ba da muhimmanci wajen management na crisis babu shakka bayani akan wannan khatab abu ne mai yawa jama'a ba ba shi ne zuwa da mu anan ba kamar da muka ambata asali ya kasance mutum ne mai jin tsoron Allah mutum ne mai jarumi mutum ne mai adalci a zamanin shi ne aka yi fito har mafiya girma a musulunci aka fatukun iraki da sham da misra da baitul maqdis duk waɗannan lokuta aka ci waɗannan wuraren da yake suka ga musulmi tun jahiliya dama shi ne yake zama wakilin da yake yi ma ainihin wato larabawa mutanen makka shine safir ɗinsu shine wato kamar ka ce ambasadar ɗinsu Allah ubangiji ya gafarta mushi Allah ya kara mushi rahama babu shakka gwamnatin Umar ta taimaka sosai wajen daga darajar al'umma musulunci da aka waye gidi kowa yana da tsoron shi a ko da ya taba tahowa daga nisan duniya ya kawo kara in ya tambayi na ne gidan Umar na ne gidan Halifa aka ce ga yancin wancan gidan yaje babu kowa yaje ban fasa ya shiga ya fita bai gaishe sai aka ce kaje bayan gari hala yana nan a wata bishiya da yake zuwa yana dan shakatawa yana zuwa ya same shi yana bacci a ƙasa aka ce mishi wannan shine ribanci wannan shine halikon musulmi wanda suka ci ko ina da yaki Allah ka ce kwarai kuwa shi gaskiya ne yace kai adalci shi sa sai ka zauna cikin salama yayi adalci baya ji tsoron kowa da ji tsoron komai kamar da muka sani Umar dan Khattab rasuwarsa ta faru ne a ainihin wato shekara ta 23 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ainihin aka samu bayan ya shekara goma kenan ba sha biyu kamar yadda ce a farko ya shekara goma yana halifanci da 'yan watanni a lokacin aka samu wani shedanin kafiri mai suna abu wa sunan shi ma gulamun mugira abu nu'u al-majusi wanda hayan zaka ga yan shi arabida suna girmama shi wannan zindikin kafiri shine ya kashe shi ya kashe ainihin sayyidina Umar ya caka mashi wata wuka wadda take mai dauke da guba wadda sanadiyar mutuwa sake nan bayan kwana uku da wannan caka masa hadisi yana a cikin sahih bukhari da kissa kashe shi da Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya kara mishi rahama da kara mishi yarda Umar bai bushe ba ana daukan darussa daga tarihin rayuwarsa ana ishada da shi ana ana bayyana matsayinsa a matsayin shi na farko tukunna musulmi sahabi daga cikin masu shawara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin kuma halibobi daga cikin manyan malamai malaman fiqh cikin sahabbai fada shi cike take da malamai su na ali sa'ad dan abi waqas su abdurrahman dan auf da makamantansu da kuma matasa irin su ibnu abbas da ire-iren su su ma bai basu a baya ba wadancan manyan kam ya ma hana su fita daga madina bai bar su fita daga madina sai inda izini sai ya ba su wato pass ce in kuka fita wa zai zauna ya dinga ba mutane fatawa Umar dan Khattab radiyallahu anhu a takaice kwarai da gaske ya yi masu albarka shi ne wannan magana yake cewa wanda ya ɗauki ɗawainiyar duk wanda ya zama shugaba akan musulmai to kada ya sake ya ba da wani mukami ibirar mukami saboda ƙauna ko kusanci ba shi ne qualification ba da zai baka dama a baka mukami idan kai haka umar ya ce to ka ha'inci allah da manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ha'inci musulmai wannan magana ibn al-jawzi din can da muka ambata shine ya ruwaito ta a cikin littafin shi mai suna manaqib umara bin al-khattab al-imam abdurrahman ibn al-jawzi malamin nan mai yawan rubuce rubuce shine ya ruwaito shine ya ruwaito wannan magana da Umar dan Khattab malam ya ci gaba da cewa wa hadha wajibun alayhi wannan wajibi ne akan sa fa yajibu alayhi al-bahth an al-mustaqil lil-wilayati min nuwabihi ala al-amsal wajibi ne ya binciki zuwa ne ne waɗanda suke da suke matsayin wato za su zama wakilansa a jihohi min al'umara daga cikin sarakuna ko shugabanni allazina hum nuwabi saltana wanda su ne wakilan mai shugabanci abin da yake nufi a nan shi akwai wanda yake shugaba am alwilaya al'amma kamar shugaban ƙasa ko gwamna ko halifa ko amir ko wane ne kuma akwai wanda za su zama suna da wakilci ga shugabanci mabambanta wasu na wakilci a shugabanci a ƙananan hukumomi ko jihohi ko lardi ko yanki ko masarautu sannan kuma akwai wanda suke shugabanci ne akan wasu ayyuka kamar masu kula da kuɗaɗe ko masu kula da gidan yari ko masu kula da sojoji ko masu kula da kaza to dole ne ya zama ya bi ka'ida wajen zaben su haka nan alƙalai wajibi ne zama dole za a ba alƙali ya zama saboda ya cancanta a ilmance zai iya yin alƙalanci haka nan ya ce wa min umara'il ajnad da kuma shugabannin sojoji kar a ba mutum shugabanci a ce shine komanda ko shugaban wani rinduna ko shugaban wani unit ko a ƙara masa wani mukami ba tare da ya cancanta bisa ka'ida aikin ba haka nan yace wa muqaddimil asakiril kibar wasira da kuma mazowa gaba a cikin sojoji manyan su da yaran su wa wulatil amwal da kuma masu kula da dukiya ministocin kuɗi akantoci da auditoci masu binciken kuɗi da sauran wanda suke kula da kuɗaɗen al'umma wanda suke signing akan check-check wanda suke bayar da kwangila wanda suke supervising ayyukan da gwamnati ta bayar wanda suke yi masu gwamnati procurement suke siyo wato kaya consumables ne ko magunguna ne ko abinci ne ko sutura ne ko meye inda za a kashe kuɗin gwamnati su ne suke wannan aikin wajibi ne zama sun cika sufofin zai fada mana su a nan gaba wal kutab da sakatarori wanda suke rubuce rubuce wanda suke aja bayanai sawa'un SSD ne sawa'un sakataren menene duk wani da za a ce mishi sun shi sakatare zai aja bayanai wajibi ya zama shi ma an kula da cancantar sa washadina ashadin asali lafazi ne wanda ba daga larabci ne lafiyayye ba a larabci ne wanda a zamanin da sibin timiya ya samu wato kamar ka ce a muwallad ne kalma sabuwar kalma ce ta shigo ne sakamakon waɗanda suke a lokacin turkawa sarakuna su ne suke amfani da wannan kalma wata ke nuni zuwa ga maka ce ashad to kaman a yanzu a zamanance mu ce kaman director ko auditor ko supervisor wani wanda yake wato akwai wasu mutane a ƙarƙashinsa wanda yake gudanar da su ko yake shugabancin su ko yake duba aikin da suke yi lokaci bayan lokaci ko yake binciken ayyukan da suka yi to ire-iren waɗannan su ake ce ma ashadi ma'ana duk wanda za ta shi zama director na wani ma'aikata ko supervisor akan wasu ma'aikata ko wani aiki ko mai kula da wani aikin hanya da ake ko masu zagaye makarantu ko asibitoci ko masu kula da harkokin wato tsaro ya zama sun san abin da suke a kai wasu a alal kharaji wa sadaqat da masu tara sadakoki da ainihin tara zakka wa ghairi zalika min al-amwali allati lil muslimina da kuma wato sauran dukiyoyi waɗanda suke na musulmai ne duk wanda zai kula da dukiya ta musulmai ya zama cewa mai amana ne wanda ya cancanta ma'ana yana kokari ya kore mana ne halascin irin abin da yanzu muke gani a matsayin alfarma ne samu ne dacewa ne kamar da muka ambata a ranar al'amarin rayuwarmu ya kai ga alfarma ta shiga kusan komai da kasai yanzu rashin lafiya idan ba ka da lafiya kana so ka ga wani likita to sai an maka alfarma ba za ka je kawai ka gan shi sai in ka san wani wanda ya san wani wanda ya san shi in ba ka ba za ka iya zuwa ka wuni kana jira kuma ka ga duk irin waɗannan 'yan alfarmar suna shiga yana ganin su kaga cuta ce fa gare ka ba ka da lafiya ne kuma shi abin da gwamnati ta ɗauke shi kenan tana ba shi maƙudan kuɗaɗe wataƙila ta ba shi gida ta ba shi mukami tana girmama shi tana mashi promotion duk lokacin da ya kamata ta mashi tana biya mashi kuɗaɗe ya je ƙara training da sauransu abin da ake so shi ne kuma rasa lafiyar nan ya duba ku bisa amana aikin shi sa'an nan ya ba ku shawara ko ya ba ku magani ko ya muku tiyata da makamantansu amma sai zama wannan ba sai awon mutane alfarma na san ba wanda zai musu akan cewa wannan abin shi ne ke gudana za ka za ka ga duk inda muke muna ƙoƙarin duk inda ka ga likita kana ƙoƙarin ka yi sabo da shi saboda ɓacin rana ko ka yi sabo da wanda zai sabo da shi wannan shi ya jawo aka waye gari mutane sai su kyara likitocin suka dawo suna yin self medication suna yin abin nan wato waraka da kansu wato suna wa kansu magani shi ya kawo hauhawar samuwar 'yan kuci-ku ba mu a harkar wanda kuma suke sanya rayuwar mutane cikin haɗari tun daga wanda suke shiga rigar likitocin kowa a ce mashi dakta ya buɗe kemis wani ma aiki shara ya asibiti wani cu ne wani abin da ne tsohon attendant ne wani yana kawo musu tallan jarida ne ma yana ga yadda suke daga bashi ma sai zo ya kemis a angosu ya dinga danna mutane allurai iri daban-daban saboda in ka ce za ga likitan asibitin sai kai kwana da kwanaki ko makonni idan ajalinka na kusa ma sai ka iya mutuwa amma wannan da ka zo ka bashi abin da za ka bashi shi kuma ya baka abin da zai baka wannan shi ya kawo hawa su shi ya kawo maganin gargajiya wanda ba mai kyau ba gashi nan iri daban-daban abin mamaki sai ga a bakin asibitocin ana siyarwa mana in ka shiga sun ma wulaƙanci fito na mu baka gyara kirki kawai shi kenan a baka wankin ciki ka shaka abin a bakin asibitoci za ga ana sai da maganin gargajiya shi ya kawo suke haƙura kawai su bari kawai ko su warke ko su mutu idan za a baka admission a makaranta sai an maka alfarma idan za a baka wani bakansi na aiki sai ma an alfarma ka ta isa alfarma tukuna wannan gama garin alfarma ba ta yi ga sunan da iri daban-daban wannan na mukamai balatanan za ka yi takarar siyasa kai yanzu limanci ma a masallatai wanda suke da ɗan maiko-maiko haka in za a baka limanci sai kana da alfarma tafsiri da za a tura mutane su je wasu garuwa su yi wa'azi da azumi ba za a tura ka wuri mai gwaɗi ba sai ka da alfarma mana sai ka san a cikin sakatarorin da shugabannin da masu faɗa aji ka kama kafa wani ko kana mashi biyayya kana kiran shi akai akai kuna gaisa wani da ka gaishe zaka ya ce takalmi zaka rike kana akar makalla to shine an zo sai a duba wani gari ne in an je suke yin kyaututtuka sai a ce to a kwanga a tura wani a kwanga misali wanda ko baya biya sai a ce ina ne ba su da mutunci kwata-kwata wannan faɗi sunan garin sai a ce a tura shi wani gari wanda an san inda je kawai zai a ce a karama kalla ba wanda zai mishi tasa wato an yi punishing ɗinsa wato rayuwar mu ta canza gaba ɗaya ma'aunanta sun canza ra'asan ala akimi Allah shi kyauta waɗannan da duka sharhi ne ibn tabiya yake muna akan magana da aka cirato daga sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda sai malam ya ci gaba da cewa wa alal wa ala kulli wahidin min haula'i an yastati yastaliba wa yasta'mila aslaha ma yajidu duk wani wanda kuma aka dauki mukami aka bashi yanzu bayan an gama yawa shi mai bada mukamin nasiha sai kuma su waɗanda za a baiwa mukamin ce duk wanda aka bashi wajibi ne akan shi ya tsaya yayi wannan aikin ya wakilci shugaban ya yi aikin da mafi ingancin abin da zai iya wato ya zage kwanduwa ya iya gaske da zai iya iya amana iya aiki kar ya sake ya sakaci ko wasa sai na umar ya cire mutane da dama akan mukamai kafin ma ya tabbatar suna da matsala da ya ga gara-gara haka ko sai ya cire su yakan sa a je a kira mushi mutane na musamman daga garin daga kufa ko daga basara ko daga bahrain ko daga misra ya ce a je kawai a ɗauko mushi random sampling daga cikin dattawan garin su zo madina ya musu tambaya akan gwamnoninsu mai aiki ciki ko kuma ya tashi ya tafi aikin haji aikin shi kenan ya dinga zagayawa hema hema a mina mutanen wani gari ne wannan sun ce mutanen gari kaza shi ya labarin shugaban ku wannan tura mu da ya ji cewa babu abin nan bai gamsu ba a nan zai rutu takarda ya ce a ce mashi ya zo yana kira shi gab da rasuwarsa ya shirya cewa zai yi rangadin gaba da ƙasashen musulmi ya ce zan je sham ne wata biyu in je iraki in yi wata biyu in je misira in yi wata biyu duka ko ina sai na zauna na ji bayanai a gun talakawa da kunne na ya ce na san akwai abin da ana dannewa ba a bari ya kawo gari tun wancan lokacin ba aka umar ya ce zai ba Allah bai kaddara masa wannan bai rasu ya so ya kirkiro kuma hukuma wadda ta kula da marayu da zawara waɗanda mazajen suka mutu yace zai musu wani abu da hattashin alkiyama wata mace da mijinta ya mutu ko maraya ba zai samu wata matsala a cikin daular musulunci saboda irin hangen nesan da yake nishi kuma kullum ana ta mutuwa da ana jihadi ana mutuwa ana mutuwa ta ɗabi'a ana mutuwa yau da gobe yace zai musu wannan tsarin wani bai samu halin yi ba to da haka duk wanda aka bashi wani mukami wajibi ne akan shi ya iya yi shin an baka minista ne an baka sakataren gwamnati ne an baka darakta an baka shugaban wata kungiya an baka headmaster monitor aka baka walici aka baka rabon gado ne aka ce ka je kai ko kuma irin wanda ake ba su jiran gona wanda suke sha sun samu sun samu wawan dan birni ko to wannan ma cin amana ne a baka jiran gona ka je ka dinga ƙara kuɗin taki ka kisa a yi noma yadda ya kamata kana ganin wai ka ci banza baka ci banza ba ya ce wayanta hizarika ila imatu sala tun daga sama manyan shugabanni ya ce kuma abin bai take har zuwa ga limaman sallah salawatul hamsu ne na yau da kullum juma'a ne idi ne istisqa ne limamin gawa ne duk abin da aka baka da limanci ana fata ya zama al'umma da suka daura ka musu abin da ya kamata a ilmance a addinance a mutunce wal mu'azzirina da ladanai ladan ne aka daura ka masallaci to kai ma ka san cewa akwai masuliya kanka kar ka koma ko ka zagi shugabanni ko kuma kai naka aiki galibi abin da muke kira mun iya zagin na sama da mu liman ya ta zagi shugaban ku mutum masallaci amma kuma shi abin da ya kamata me ya aiki liman ladan kai ya share masallaci ya zama ko ina lafiya lau an sa turare ya kira sallah akan lokaci ko ya zo ya tada ikama akan lokaci ba shi ne aikin shi ba to wani sai lokacin kiran sallah ya ake mishi waya tana nan ba bizi yana can yana wani sakarcin tukuna sannan ya taho a guje amma kuma shi ne kan gaba wajen cewa ai shugaban kwamiti ya an shi kudi a gudun takarar gwamna wa kuzanin abuwal sorry wal mukuri'ina da malaman allo su ne almukuri masu koyawa yara karatu wanda aka ba shi koyawa yara hadda shin kana yi abin da ya kamata ba ka yin kwange wal mu'allimina da malaman makaranta sawa'un firamare kake sakandare kake jami'a kake fce kake malami ne a health kai ko a wace ce kake ta boko ce ko ta muhammadiyya wajibi ne akan ka rike amana da aka ba karka mai da karantawa ya zama kasuwanci kullum sai dai ka raba yara hannu abu baka su zaka musu bace ko ka dinga zalunta su ka dinga ɗebe musu maki ko ka mai da su kana so ka fasikantar da 'ya'yan musulmai mata su baka kansu maza su baka kuɗi ko kuma ka zama kai azzalimi ne mai kwararsu ba ka cika aikinka wani kuma bulala buni-buni duka malaman firamare kenan yana yawo da bulala kamar dan wuta yana ta duka yayan mutane wannan duka zalunci ne jama'a da waɗanda ba sa zuwa aikin gaba gida ba sa zuwa sai dai so biyu a wata ko da aka ce ga su babai su ruga da gudu su je ba sa zuwa kullum suna gona suna kasuwa suna wasu harkokin sai an zo za an ce za a stop verification su ne akan gaba wajen wajen cewa ba a kyauta ba sai ka je ka ga makaranta rijistar ta malamai wajen 80 amma kullum wanda suke zuwa ba sa kaiwa 20 ba sa kaiwa rubin ba exaggeration bane wannan abu ne da na gani da ido na jama'a ba exaggeration bane ba sa kaiwa 20 kullum amma a rijistar malaman sun fi su 80 ran da aka ce ga shugaba zai zo saboda mun riga mun tattaro akan rashin gaskiya shugaban wajen wanda shi ya kamata ya tona asirinsu shi zai fara buga musu waya ce ku zo fa yau za a zo supervision to ya za a kenan a gyara zama kai principal ko headmaster wanda kai ne wakilin gwamnati a wajen wanda ya kamata ka ɗauki rahoto ka kai ka gaya wa hukumar to kai ne kuma za ka dinga gaya musu su in kuma aka samu principal wanda yake jajirtacce yana zuwa yana faɗa din da ya je ya faɗa yana barin office din za a kira ka kai a waya a ce to wai me hada ku da principal ya fa kawo karaka kuma karafa kai laifin ne ba ko mun gane jama'a an dauki malami an bashi albashi tunda kace ka yarda albashin ko bai isa ba kai ka jiyo ka ce ka yarda annasu ala shurutihim ka zo baka zo aiki ba ko kuma ka zo ka ki shiga kai ko an baka form master ka ki ba da report card kuma idan an baka kwaili ko an kai karaka ofis sai a can ofis din sai su maza su gaya ma wanda aka kawo karaka cewa wani ta kawo karaka ka yi hankali da shi yana maka bita da kuɗi to kaga sai ka rasa yadda a gyara ƙasar nan jama'a Allah ubangiji shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa hurrasil husuni da masu gadin ganuwa masu gadin ganuwa ma'ana kamar yanzu a ce immigration kenan wanda suke tare eh wa umara'ul hajj ko da umara'ul hajj da amirul hajj shugabannin aikin hajji wanda ake haɗa su su je su shugabanci mutane zuwa ɗawafi da sauran ayyuka da zaman mena da makamantansu aikin da aka ba su shine su je su koya musu aikin hajji su jagorance su ba su fatawa su gyara musu kurakuransu amma abin da kai abin da ke faruwa irin yanzu sai ku neme su kurasa sai su baku on your own ku sai da za ku wanda ya iyaye wanda bai iya ba shikenan idan a cikin ku akwai wanda ya dan yi jigar jigarin malanta haka dole shi ne zama ammara nafsahu da karfin sai akwai daga malami ya fara wa'azi dole ma suna ganin ka da suka usa da ko dole kai wa'azi kawai saboda asalin masu wa'azin an neme su arka suna can suna mitin da yan siyasa ko sun tafi siyan kayayyaki a shagunan nan na Madina da ake kwana kasuwa ko a Makka ko suna can suna ciye-ciye kawai abin sa a dakunan cin abinci wani ma bacci ne ta yi a hotel ɗinsa nan kuma an bashi kujera an bashi abin nan DTA an bashi kuɗin wannan aikin an bashi har kuɗin kashewa Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa walburudi da kuma postman shine alburd jam'ul barid sahibul barid wato masu yawon raba wasiku Umar yana da system tun a wancan zamanin na gidan waya wanda suke rabawa wane ya dauka akan doki ya kai ma wani a gaba shi kuma ya dauka ya kai wa na gaba bayan mutum ne zai tafi daga Misra zuwa Madina ba kowa akwai zangon shi kamar yadda hayin zaka yake in wasiƙar tashi ta huwa zango zango take bi ko yanzu an daina yin wasiƙa saboda wasiƙa ga tana aljihunka kawai za ka tura yawanci yan boko ne ko suke yin wannan wasiƙa irin na da ake bayan gun gaisuwa da fatan kana lafiya kaga wannan ya zama tarihi yanzu dai aka yi to amma san da ake yayin wasiƙa ta gidan waya su zama suna kula da aikin su wal uyun da yan leƙen asiri SSS ya zama leƙen asirin su da suke yi suna yi ne dan gyara tsaron ƙasa ba dan munafurci ba da tsorata mutane da firgita al'umma da shiga cikin alfarma da sirrin mutane ba ya ce hakanan alladina humul kusad waɗanda su al'uyun su ne waɗanda al'usad wato masu jira ko takwana wanda ba za su bari abu sai ya faru sannan a aiwatar da shi ba ma'ana wanda za su dinga ba gwamnati bayanai akan me ya kamata a ɗauki mataki kafin abu ya lalace kafin abu ya lalace ba irin yadda mu misali a ƙasashen da yake faruwa ba sai abu ya lalace gaba ɗaya yanzu ka ɗauki misali ƙabiya ta ɗan shi'a ɗin nan tun talatale tun early 80s kamar 1983 jami'an tsaro na farin kaya suka ba da rahoto a kan zazzagi cewa yana zuwa iran yana yawan zuwa tafiye-tafiye iran yana an so kuɗi yana ana kawo mashi kaya ana musu label diplomatic ba a buɗewa airport kuma yana yawan yin nasiha da wa'azi a masallaci yana nashara wata takarda mai suna faɗakarwa ga musulmai a ciki yana yawan kira zuwa ga ayi fito na fito da gwamnati kar a yadda da ita ana zalunta musulmai tun a lokacin aka ba da shawara cewa a hana wannan abu ga wata bata bata kalla abin a matsayin wani abu da ya kamata a nan da ba a ma kai da haka ba kwata-kwata da tun a lokacin za a dakile a hana shigo na abubuwan a hana shi zuwa iran ko kuma ya tafi iran gaba daya tun babu wanda ya san shi muhammadu yusuf haka ya faru da shi shi ma muhammadu yusuf na boko haram an ba da rahotanni muhimmai akan lalle lalle a dakile activities ɗinsa gwamnatocin ba su ɗauka da muhimmanci ba suna ganin a ko dai suna amfani da su a siyasance ko kuma ba larurar su bace ko suna tsarin mai zai biyo ba har abu ya kai ga yadda yake dinnan haka bai ta tsire haka ipod duk irin waɗannan ƙungiyoyin jami'an tsaron farin kaya suna alatin gwamnati tun kafin a je wajen amma ba ta je ba haka motocin ƙasar mu suke ba waɗannan bane haka aka gada a ƙasar har sai abu ya lalace gaba kida ya zama fitina yanzu jibakin na kan tun ana yin ɗai-ɗai-ɗai har ya zama gama garin matsala yanzu har ake fira da wani ɗan jarida da aka kama shi aka sakai ya ce bayan an sake su wanda suka sake suke ce musu to ku sauri ku fita ba idan wasu ya ƙara kama ku ba rumu ma'ana akwai wasu su ma za su iya ƙara kama ku yanzu su rike ku sai sai an biya kuma akwai wani anoda abin nan gan na terrorist wanda za su iya ganin ku su sake kama ku bayan an biya fidiya an sake ku ba a nan rijana hanyar abuja ake waɗannan abubuwan allah ya tsare mu wajibi ne zama akwai wato sss na ɗauki mutane aikin sss ba za a ce kowa ya kawo kan definition sai a je a yi jarabawa waɗanda suka suka cancanta a duba takardunsu a duba shekarunsu a duba ƙarfin jikinsu da goge wasu da abin da za su iya amma a ce sai a raba appointment kowa daga cikin manyan nan kowa ya kawo jama'a shi haka ake yi minista ya kawo kwamishina ya kawo dan majalisa ya kawo gwamna ya kawo kowa ya har aka wayi gari jama'a hatta inda ba hurumin su ba al misali a ce kana ministan ilimi baka da hurumi akan makarantu mallakar jihohi baka da hurumi akan su amma sai ka za a dauki malamai a nan nuba koli ko a gidan waya ko a siyoyi azare ko a kumbotso makarantar gwamnatin jihar kano ko a makarfi makarantar ce ta gwamnatin jihar kano sai ka ji minista wadda abuja ya sa baki cewa yana da candidate ko shugaban jihar ce yana da candidate wato har inda ba alfarmarsu ba wataƙila zan daga wannan jira za ka mutu ba sai an maka alfarma ba sai an za ka mutu ba sai a ce to amma alfarma ga irin mutum da ake so inda zai saboda abin ya yi yawa jama'a malin ya ci gaba da cewa wa burrasul husuni da masu gadin katangu su ne wa kuzanin abuwan go da masu kiyaye dukiya wa kurrasul husuni da masu ainihin kiyaye katangu kamar immigration kenan ko masu gadin gari wal haddadina da kuma abin nan masu rufe kofa allazina humul bawwabuna alal husuni wal madain wanda suke tsaron kofofi da katangu da gate-gate na garuruwa wani ƙaba'il a sakiri alkibar wasifar da kuma shugabannin sojoji kwamandoji da kaftin-kaftin da sojoji manyansu da ƙanana wa urafa'il ƙaba'il a aka ce arif shine kama a ce monita ko jagora kamar mai anguwa ko hakimi ko dagace ko bulama ko jauro ko makamantarsu wanda suke shugabannin ƙabilu wato masu angonni kenan wal aswaki da shugabannin kasuwanni shugaban yan rosse shugaban yan abin nan yan manja shugaban yan kara shugaban masu yanka dabbobi ga sanan dai kowa da shugaban su waru asail qura da shugabannin kauyuka daga tai kenan da hakimai alladina hum dahaqi wanda ake ce musu ad-dahaqun jam'i na dihqin wato shi ma wannan ba larabci bane wanda yake samfarera na wancan zamanin ne larabci ne wanda yake muhdas ko muwallat wanda yake nufin kama a ce dagaci ko hakimi wato dai shugaban wani kauye ko makamancin haka malam yace fa yajibu ala kulli man waliya shay'an min amrin muslimin wajibi ne akan duk wani wanda ya wakilci musulmai akan wani al'amari nasu min ha'ula'i wa ghairihi a cikin waɗannan mukaman da aka lissafa da waɗansu su an yasta'amila fi ma tahta yadihi fi kulli mawdi'in aslaha man yaqdiru alayhi in aka baka wani shugabanci to kai ma idan zaka daura wani a karkashin ka zaka bashi wani sub shugabancin nan to ka sa wanda yafi nagarta an baka principal in ka za ka zaɓi vice principals ko a makarantarka to sai ka zama wanda suka fi dacewa an baka kai ne medical director a wani asibiti to in ka baka zaɓi ma'aikatan da za ka ba su shugabannin ɓangarori HODs to ka zaɓi wanda suka dace an baka kai ne shugaban road safety na gari kaza in za ka zaɓi jami'ai da za ka yi aiki da su ka zaɓi wanda suka dace kowa ya zaɓi wanda ya dace a cikin aikin da aka ba shi ya ce wala yi ƙaddimun rajula da kaunihi tsalabar wilayata kar ya sake ya gabatar da wani akan wani saboda wanda aka gabatar ɗin shi ya nema ausa baka fi tsalabi ko ya riga wancan nema in aikin ba ka'idar shi first come first serve bane to kar ai haka akwai abin da a bisa ka'ida wanda ya fara zuwa to shi ya kamata a fara saurari kamar kana ma'aikaci a banki idan aka zo ana magana da kai ko ana so a shi kudi akan kaunta kaga wanda ya fara gwashi aka fara saurari amma idan an zo neman aiki ne ba wanda ya fara kawo takarda bane a wanda takardar shi ta fi cancanta ko kwarewarsa ko gogewarsa ko sanin makamar wannan aiki shi ya kamata ban zalika sababul man yace kai idan ma ka nema ka ce a baka mukami kaza wannan yana dalili ma da za a hana ka a shar'ance فإن في الصحيحين عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فسألوه الولاية فقال إنا لا نولي أمرنا هذا ما طلبه يعني أنا أشكي سوى البخاري ومسلم وسنن التفي حديث واتو أبو بكر ال Abu Bakara wato mutumin wancan gari Abu Ash'ari din nan ko Abu Bakara radiyallahu anhu ya zo cewa wasu mutane daga cikin mutanen garin su suka ce mashi ya raka su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana zuwa sai dai yace ya manzo Allah mu ma mun zo ne ka ba mu mukami yadda kake ba mutane shi ma dai yace ni ma abin da ya kawo ni kenan Abubakar hankalin shi ya tashi yace wallahi manzo Allah ni ba saba da suka zo yi kenan cikin sauki manzo Allah yace inna la nuwalli amrana hadha man talaba wala man harisa alayhi mu ba ma bai da wannan shugabanci namu ba ma bai wa wanda ya nema ko kuma wanda muka gane yana da kwaɗayin abu mama bashi wanda ita ce ka'ida amma saboda haka kamar da malamai suka ce da annaha mad'atul lishakki fi nawayan dan zai jawo a fara shakka akan to me manufarsa duk wanda yace yana so ya rike mukami ko dambe shi me yasa kake ganin kafi mu cancanta ka rike wannan mukamin Allah ya saka malal ban ya ga yake me yasa wannan wannan tambaye ba wanda ya ba da amsa daidai me yasa kake ganin kai boko mun yi ka san duniya mun sani shekarun ka sun kai namu sun kai me yasa kake ganin kai ga kwace ta baka dan majalisa ko gwamna ko wakili ko ciyaman ko wani sai su fara kama kanta to saboda akwai shakka duk da yake malamai suka ce idan akwai wata maslaha da ta tabbata to babu laifi ya halasta istihsanan wani ya ce shi zai yi kamar yadda Yusuf alaihi salam yake cewa ij'aluni ala khaza'il al-ard ku sanya ni akan dukiyoyin ƙasa kamar da aka samu amur ɗan as ya nemi shugabanci a hukumar ɗan kasa kuma umar ya bashi kamar da khalid ibn walid ya naɗa kanshi a yakin mubuta ba tare da anan shi ba idan aka samu zuru ghair adiyya wato wani abin nan wani abin nan wani yanayi wanda yake extraordinary wanda ba gama garin yanayi ba to ya halasta mutum ya shugabanci a inda yake gani ya dace kamar abin za a yi sallah a rasa waye liman sai ga kuma kai zaka iya sai ka shiga kai a hanyar tafiya ne ko an zo babu imami a wani waje kaga kowa na ta dokewa kaga zaka iya sai ka shiga kai ya halasta haka in ana cikin tafiya misali a mota direba bai da lafiya yana ta amai da gudawa za a bar mota ta ta faɗi ne dole wani zai karba to kaga nan ma ya shi shugabanci to ire-iren waɗannan a cikin abin da ya zama akwai maslaha babu laifi idan mutum ya nuna kansa ko ya abin nan amma dai mutum ya nuna mararan so yake kawai cikin shugabanci da karfin siyasa wannan bai halarta ba shi idan ku aka bashi za a gaba shi muhallab daga cikin malaman da suke sharhin sahih bukhari yake fada yake cewa saboda ya tabbata a aikace mutane da suka yi takwadayin shugabanci wannan shine ma adda ila safkid dima ya haifar da zubar da jina ne wastibahatil maharim ya haifar da halasta abin da ya haramta aka yi ta kama ‘ya'ya da mata a matsayin bayi ‘ya'yan musulmai aka ci mutuncin alfarma iri daban-daban ya ce wani fasadi fil wannan kuma ya jawo barna mai yawa a doron ƙasa in ka bi tarihin musulunci da sauran al'ummomi gaba daya za ka tarar da ire-iren waɗannan fitintunu masu yawa kuma a yanzu ma a zamanin da muke raye na san kowa da ke jina yanzu ko daga baya ya san cewa fitintunu suna faruwa sosai akan kwaɗayin mukamai musamman a wannan zamani da zama ƙa'ida ta farko shine ka nuna kwaɗayin naka abinda annabin ya hana ce za a ce expression of interest ka gwada kana so fom da za a cika za ka faɗi cewa kana so ne kai shugabanci daga na ake fara kaga an fara abin daga inda aka ce ka aiki da aka waye gari kuma mukamin suka zama suna da gwa'i wato suna haifar da alfarma iri daban-daban da ƙarfin faɗa a ji da sarauta da kuɗi da mulki da isa da ana samun su da rike mukamai wannan yasa mutane suke matukar kwaɗayin makamai kuma suke duk abin da za su yi a kai tun daga kan makirci da faɗace-faɗace da kashe-kashe da tsabbace-tsabbace da magudin zaɓe da ƙwace da faɗa da juyin mulki babu wanda ba a yi da kisa don a riƙe makamai Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ubangiji ya sa mu samu salama duniya da lahira ina ganin za mu saurara a nan saboda ƙwarewa lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda malaki cewa wa qala li abdurrahman bin samura wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma abdurrahman subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum